المرء ميتا ميتا بالقراء بالقراء بعد البكي أجسي سيكون منوني دكاتي دورد البكي دا الهنزة بالقراء حياته ولكن بأن يبقى عليه فيخذل فيخ وسيادها هذا هذا يجده فيزل في لما فيخذل إن المرء ميتا mutum ba a cewa ya mutu da yake ra'i hayatin don rayuwarsa ta ƙare mutum in ya mutu lafiya lau ai wannan kamar ba mutuwa ce ba mutuwa walakin mutuwa wanda take mutuwa da ainihin yubga alai shi ne mutum ga shi da ransa amma a zalunce shi a aikata rasa abin da yake zalunci ne sai ya huzala amma kuma ya rasa wa zai taimake shi wa zai taimake shi akan ban haifarsa wannan shi ne mutuwa ta hakika ne shi wannan mawaƙin to ilin mar'u maitan in ta yi aiki kamar aikin laisa a nan ta rafa an shi almar'u almar'u shi ne sunanta maitan shi ne labarin ta yi aiki wato kamar aikin laisa ce ko kuma ɗaya baitin in huwa mustauliyan ala ahadin illa ala ar'atul majanini in huwa in ya huwa mustawliyan ala ahadin illa ala awatil majani to huwa din shi ne sunan in mustawliyan shi ne labarin sa wa gashi ya zo lamiri na rafa ma mahallin rafa ai mustawliyan ko gashi amma sanatu da zahira da da fata in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala awatil majani wannan ba wanda zai iya riga ba wanda zai iya yaudara sai ko mahaukaci mahaukacin ma wanda yake na baya baya a hauka mahaukacin ma ko mai dan wanda yake da dan hankali hankali sama sama ai ko shi ba zai iya yaudara ba in huwa mustawiyan ala ahadin illa ala ar'atin majani to wa to yani alfiya ke fada akan ita in a bata aiki ya baitin alfiya yake a kan ita in a ba ta aiki in sa'ulilat wato in na kira ta in na kira ta ulilat kalau sala wa tattali la ta wa in zal amala in na kira ta ulilat kalau sala wa tattali la ta wa in zal amala wa tattali la ta la ta takan jibinci zal amala irin wannan aikin karfanci suna ta masu labarin in haka nan in ita ma tana buƙatar zal amala wannan aikin karfa ita suna ta nasarci labari to inna hal illa basharun mislukum ita in din nan naciya ta iya zuwa ta shiga wa jumla wadda take islamiyya ta iya shiga wa kuma jumla wadda take shi'iliyya kuma ta ya kawo shahidin duk guda biyu inna hal illa basharun mislukum inna hal illa wannan jumla ce islamiyya na hal mubtada basharun labari shafi'i na biyu kuwa balin ya idu zalimu na ba'aruhum ba'ara lilla gurura na suratu fadir ko na suratu karshen suratu fadir amma ta na mutu kadan fahim ala bayyana kullu balin ya idu zalimu na ba'aruhum ba'ara lilla gurura to in ya idu zalimu na nan in ta shigar wa jumla wadda take ta iliya ya idu ya idu amma ba tabiya ba ta ce ta yi yana nan bisa rafa ta marfu'i ne a kan yin rubihi min nasibin wajazin to ido din ke yin rari ina ya shana nan bisa zama wata marfu'i tun da ta wannan in din nafiya ce ba wanda yake ta ce ɗanka da waje ɗaya bane balle har ta aiki inda ta aiki a suna kawai don ta ɗauko ma'anar laifin wanda can a bai a wannan baitutukan aka faɗa su wahu la ya amalu illa in sabi ta wannan hajjata ita ta sa aka ba ta aiki amma haƙƙinta ba a ba ta aikin ba tunda ba ta keɓanta da yanzu ɗaya ba tana shigar da suna tana shigar wa fiye sai ta haƙƙinta ta ta aiki to amma saboda ana duban kamar ta da laifa su ya sa inda ta shigar wa suna ya ka so ta ta aiki irin aikin laifa fara mata aka wannan laifin kenan laifin ta ta yi za a dace in ba muna nan ma ra'ayatahu ma ra'ayatahu ma da shi ma dai ma la ya rahu in din nan za a dace ma la ya rahu ne kawai a yi asalin magana wajen an kawo ta ne kawai daɗi don ƙara tasirin masana wannan baitin ya ta ina tafi وورد ناحية الإنس والشاهد إنهم إلا بشر يوئد وإلى سبب سبب إن ذهب رجل أتكون شدا وسيت أقوى wadda ta samu kubuta akwai wadda aka taba wato ne a wanta wuta ne wa wara da fa'alatun fa'alatun ba mutakalin nan fa'alatun ba wara da an samu mai kenan an samu a'a ya kai ne ba kaɗi a ciki ba illa ba illa a ciki duk da haske ne dai guda biyu amma akwai suna ɗaya da ake kira an samu mai kenan خبل أتسام خبل جهات وين الزوج خبل شيطي ذهبني أمين أمين ذهبني ولديك بعد الخبل خبل وبعد أن تجيبك مستعينك أي ليش جيت إتا توقفك والشاهد هو أفعل الجمع والشاهد أيوة الشاهد مستدل معرفة والشاهد أفعل الجمع هو أعلم كيف فاتا مقبتاته مستفعل إن نحن إن كما تقبتاته لا بشر لا بشر الذي تاسع مدعية إن يئدو كما دعي أسينك كما دعي أسينك الإرادة ستعيش فجل إرادة يعيش ووردت ناتية وشاهدوا إنها إلا بشر إن يئدو والشاهد قلنا والشاهد كون ولدت والدور والنون mutan su ne ake na ke ne to shahidu fa ina labarinsa labari ɗaya ne kenan da su labari biyu ina ne labarin labari ne in yi idima labari ne ta iya ɗauka cewa bisa fita an kawo shi bisa fita abin da ya fara fara marfu'i ne labari ne wanda yake marfu'i amma abin da ya fara fara ba ta bayyana ba fita saboda an kawo ne bisa fuskar fita ta yi kuma a sa labarin shafaffe ne wa shahidu ƙaunuhu ta'ala inna ne illa da sharu ta kan ya ga nan illa da sharu ya zama jumla ce wadda take mafi'uli ta kauli kauli din shi ne labarin a iya ɗauka haka a kowanne a cikin ɗauka da inda yake za ta yi a ɗauki abu ba irmari ya tsayawa irmarin su ba daidai ne ba a cewa in dai za ta yi a samu mafita ta dangane da lirabi ba tare da irmari ba ba tare da cewa an sace wani abu ba to gara a ɗauki wannan domin sacewar ba asali ba rashin sacewar shi ne asali to an kenan wadda ita tana zuwa da ma'anoni hudu an tana zuwa da ma'anoni hudu tana zuwa masdariya tana zuwa muhaffata daga anna tana zuwa tasiriya tana zuwa kuma za'ida to yanzu da ra'ayin irada ke cewa tabi'u an bilfatu harfa masdari وحفظت من دون تشديد الحرف تجيء عن تجيء يا تبيه wato inda yake ita an ta zo harafi na masdariyar wadda da ita da fi'ilin da ta shigarwa za a yi musu tawili da masdari domin masdari ita ce a ajaba ne an ta tsoma kamar ka ce a ajaba ne ya muka ne kamar ka ce a ajaba ne ya muka to an ta a tun a ƙarabu littafawa kamar wa a tsokun kamar an ce wa a tsokun a ƙarabu littafawa wa an ta a tun a ƙarabu littafawa a baya yanzu akwai baitoci da aka faɗa wanda suke nuna dalilan da suka sa a bakawo masdari kai tsaye a maimakon a haka a kawo anko da ita da a tuzulinta wato shi ne ya baitocin suke mazaya an wasu ilin an tarihi a tattakan kasar ikin tasiri a yi wannan baitocin ko wanda yake suke nuna mana dalilan da suka sa a tsarin larabci a maimakon a kawo masgari kai tsaye a ga ya fi kyau a kawo an tare da fi'ili wanda da ita an ɗin da fi'ilin za a yi tare da su da masgari abin da ake matsalan a halin ta ƙarami wa an ta afu a ƙarabin littattawa da an ce wa afu kuma a ƙarabin littattawa na anan dai tana nan amma kuma sai afu a matsayin sa na masgari bai ɗauki wani lokaci ba bai ɗauki wani lokaci ba amma wannan shi ta afu ya ɗauki lokaci kuma su yi ne murari in ka ga salihin murhal ainihin istiqbali shi yasa sai a ce in an ce wa afukum aqrabu wa afukum aqrabu duka ba ya dauka ko ya ce wanda aka yi a baya ake magana a kai in an samu sau ɗaya to an shi ke ne wannan kuma aka kawo ta a su ya nuna har istiqbal har nan gaban ma kowace mutum da ya ci gaba da ya ce wa ko saboda hadisi a nan sallallahu alaihi wasallam yake yake nuna wa ko wannan dai ko da yake a zo a kan sababi ha su ne to amma kuma ai zai ɗau ilimi ko magana ta wa an ta afu a ƙarar bisa ƙawa ta zo kan sarar biyu hasu to amma kuma za ta ɗauki ilimi wanda yake za a ta yi ta na wata yau ne ta an rafa ga ma'arifa ko ko abin da aka rafa ga ma'arifa yana ɗaukan ta'arifa ilimi ko yana cikin da suke ɗaukan ilimi ko wal ismi ya irafatin aw alwala ahada lahu wa qila laysa mithla wanda sai yake faɗa a kokarin sadi والاسم زائرة الأول هكذا سنة أرافة يدك هي أرافة معرفة وكما أنسى مسأل وأمهاتكم إنما عليكم من أمهاتكم أمهات يا لؤلؤ سيد أرافة معرفة هكذا كما يقول سنات إلا أن تعريف سبعة هنا يا لؤلؤ shi yasa akwai dalilai da wajen guda tara ne ko aka faɗa a kan kusan kasan titin shakuru wanda suka sa a maimakon a kawo masari sai a kawo kai ko sai a kawo an da su ili wanda za a haɗa a kawo yin nasu da masari kuma ita an ɗinnan wadda take masariya wadda take nasarta su ili murari ita ce kan gaba a cikin haruffa masu nasarta su ili murari يعني وجمع لما نبكر هذا إذا بعد نواسب المرارئ أربعة أربعة هل من السورة تكتب إلى المرارئ يهدون القيد سهلة هدودا وجمع لما نبكر وليس جمع لما نكون فاسي سنة لسافة سيدين بدا قومة سنة لسافة سيدين بدا قومة وإن إلا أتسام من بنتم فهمتا وإنسو كلمة da akan faɗa su malaman basara za su akwai an wanda yake ta ɓuya bayan su ita sai nasara sai ko malaman kuka za su ce ai wa'annan kalmomin ne su kai nasara misali wato hattayar ji'a ina na musa wajen malaman kuka hatta ita tana kwanciyar ji'a amma wajen malaman basara bisa ka'idar su hatta ba ita sai nasara ba an sau na talatin da ita hatta ma aikawa suna ce ba ta shigar wa tuli inda za ta shigar wa tuli ai ba za ta aiki a suna ba inda ba da su da harafi ko wanda yake ya ce ɗanka da tsari ko sannan yake aiki wal hasila lahu alamatu wa ma sukta bi fi'lin aminu aw bisna ya hula ya amal wanda duk da ke ɗanka da tsari ɗaya ba sai ya zama sama gari ba zai aiki ba ba wanda yake wani gari ba ya aiki ko ta kamar hatta su kai da makamantansu ni wajen malaman basara ko su ce akwai an da kabiya da shaɗin ya bayan su ta gasar su ne da yare amma zama da wasu ba su suke kai tsaye waɗannan harkar su suka yi nasara sai na salafar su su ne da yare to kuma ita an ɗinnan ta fi fa'adi yasa ita akwai inda yake za a iya ambatanta za a iya sace ta ko ya bayan lamun tare sai ba a sa la waciya daga baya ba amma bayan an taɓa an an ɗin gaba akwai la lafiya to kawai gyaran bayan lamun ta aliyu a iya sace ta ita an ta iya biya kuma ta aiki kamar ta iya kira jesu da an a fara'a ko jesu da a fara'a duk ɗin a duwanar su ne da ya zo a ƙura'ani a wannan su ne da guda biyu ya zo a ƙura'ani akwai wanda yake an ɗin ta zuwa akwai wanda yake kuma ta fito fili amma ya zama an sa lasuna da kuma an su gurare bayan nan kamar guda hudu to a nan wajibi ne ita an taɓa kan ne in an sa labaran lamu la la misali to a nan wajibi ne ita an ta bayyana an wajibi ne ta bayyana a sarwa ba da na ka ce la a tsara sai dai ka ce ni Allah a tsara daga da Qur'ani ni Allah ya alama ahlul kitabi to ni Allah ya alama in an sa la wannan dole ta bayyana ita an din a sarwa in dai an samu la to dole ita ta bayyana to akwai kuma wasu gurare inda yake wajibi ka biya kamar irin inda yake ba lamun juhud ba lamun juhud ita wannan an tana biya ko a haka nan kuma yani dora ake faɗa game da lamun juhud kai kaga yanzu ra wannan ba lamun tare ne wanda yake ja'izi ko ba lamun juhud fa كان ذوي التقوى هي بشر ظالمة أقول ما كان ذوي ذوي التقوى هي بشر ظالمة ما كان ذوي التقوى هي بشر ظالمة ولم يكن الله ليغفر له وما كان الله ليعذبه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سنان الأولى من جهودنا kuma ya ce guraren da aka ce suna ɗaya guda biyar ne ko wanda aka ce suna ɗaya wujuba ne ya ne da halin guda su kuransa a kira lalu zane islama ya yi takawa ne daga sau zane a wajen na farko ka ba حيث على هؤلاء كان لدار الهدى تأتون على وجعل أخوتنا حيث الأرسكة وجعل النبي الكريم وعي أن يتعزوا جوادي وقال دوك تعزوا جوادي وأنه قرأنا مدى جوادي كان واجبين وستبعيا wanda da ita inda an dinga kuke sassayawa sai take da halaye daban-daban su ya sa har jama'a su dokokin nan na sako tafakkar su sun na hari hatta laliltu wa a ta'abtu tukuru na huwar badal wa a ta'abtu bakaran wa a saba hudu ilin masa'il ne kulli fan wasoku bi zahirihi alina wasoku wa kuntu zaɗin za faɗa سوى أن بابا عليه العطاء في النهو يا ليته لم يكن إذا قلت هاتي لماذا يقال لست بآتيك أو تأتين أجيب لما قيل هذا كذا على النسب قالوا بإرمال وما رأيت لها موضوعا فعارف من أمر أن نافذ ثابتت فقد كنت يا بكر من دون ما أفكر في أمر أن أنا أجل فأتيتا وأتولى على الناس في يساء فدولنا أنت لا ودتك مصدرية أن ودتك مصدرية كنا ودتك مصدرية كنا مراري kuma an ta biyu ita ce wadda take mushaddada shi ne yake ya kudansu ya musaki ne tawa da iya sai ta mushaddada ɗin mata ta kuma abin da sun san biyu a tsirorin da isirin da takwas ta kai guda nan a tsirar da suratul alaƙar ta akwai isa mai an ɗin kada aka yi ta a cikin ta ta allah ya karar alaiwa a ɗaya ila alaƙar na gaba a yasu da allah ya rabu ya allah ya allahu ya ayyuni to suratul alaƙi a suratul alaƙi akwai an ra'a hutu an ce wadda take masu قوة الألف إقرار سورة الذي هلك على الإنسان من أكرار ربك الأكرم قل إلى ربك الرجعة أرأيت الذي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر فأتعلم الأفكار ومثل أتوقع وفيا ومثل الإنسان الاستثناء إلى مغلقه وتستمر أعمالكم ولا أتأل أرجع وبعد معنى القول للهروف قد فسرت الجملة في الذكر ورد وبعد وبعد هذا معنى القول للهروف قد فسرت الجملة في الذكر ورد أن تلكم الجنة بعد نور أن اصنع الفلك به تفوز an faɗi ma'ana guda biyu a baya an faɗi inda take zuwa harafin masdari yake da zai an bai faɗi harafin masdari da an faɗi kuma inda take zuwa muhaffafa daga kasila in hoti fat ne yadda ta shi din hari to sai ma'ana ta uku ma'ana ta uku ita an shi ne ta zo tafsiriya wato dan fassara ita ta bambanta da ai saboda cewa ai tana fassara mufradi za ka ce haza usbudu ai zahabu ai din ta fassara gara kalmar usbudu din ne to amma ita an tana zuwa ne don ta fassara jumla tana zuwa ne don ta fassara jumla abu na farko abu na biyu kuma ita duk inda za ta zo sai inda yake an samu lafazi ya gabace ta lafazin da yake ya ƙunshi ma'anar kauli amma ba harufan kaulin ba kamar yi kira ko yi jawabi an ce yi kira ai kamar ya ce ne akwai ma'anar ya ce haka nan yi jawabi akwai ma'anar ya ce a ciki amma lal hurufi wa ba da ma'anar kauli lal hurufi kar fassara fil jumlata an takan zo ta fassara jumla bayan ma'ana kauli ko wata kalma wadda yake ta ƙunshi kauli ina misali kamar wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqata ru'ya an wannan mufassira ce ta fassara nadainahu kiran da ake masa shine an faɗa masa ya ibrahim qad saddaqata ru'ya an nan ta yi mufassira ne ko kuma shi misalai guda biyu da ya kawo ya kawo misalai guda biyu ko cikin warar wannan ya zo a ƙur'ani akwai gurare da yawa cikin ƙur'ani inda yake an takan zo mufassira akwai kuma inda yake takan zo ta yi ikimalin zama wata mufassira ko muhaffafa ta yi ta zama mufassira ko kuma ce ma muhaffafa ce ne misali inda yake ta zo a ƙur'ani an tilkumul jannatu a cikin suratul a'raf inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗi wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna an kiran yan aljanna cewa ga ta nan fa ita ce aljanna da ake ta faɗa yau kan ga ta kun gani ya ce ana ba ku labari amma kun yadda kun yi aiki domin ita gashi yau an kuna ciki an ba ku ita saboda aikin nasu wannan nudu ya kunshi ma'anar kauli amma ba harufan kauli a ciki nudu akwai ma'anar kauli amma kamar an ce kila lahu sai sa wannan an din an ce mufassira ta ta fassara nudu din ne an ce kullu jannatu urisu nura ce kullu jannatu shine nudu din kiran da aka yi musu shine cewa wannan ita ce aljanna da ta ita ce aljanna an sunan ilfulka haka nan kuma na يذكر سورة المؤمنين فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارس النور فأنت أنت ذلك يذكر سورة المؤمنين فأوحينا إليه أن اصنع الفلك وأن ونن كإصنع تفسر أوحينا أوها akwai ma'anar kauli a ciki amma ba harufa haka nan wa in auhaitu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli an an mufassira abin da aka yi wa aikin zuwa gare su kenan cewa aminu bi wa bi rasuli an ta zo mufassira ne ko ya shi da auhadin ya kunshi ma'anar kauli amma ba harufa ni ta sobi ya gane wannan ne za ka shugaba za ka zama ka samu shugabanci ka gane irin wannan shi ne zai sa ka zama ka samu shugabanci akwai wasu wuraren inda an kakan zo sai ga zama ma tana ihtimali uku misali in ta ce a sharku ilaihi Allah ta fa'al ita an anan ta yi ya zama an ce wadda take mufassira a sharku ilaihi an la ta fa'al ta yi kuma ta zama an ce wato wadda take muhaffafa a wannan halin sai a ce annahu la ta fa'alu sai kuma ta zama an ce masdariya Allah ta fa'ala ya sa ne ta fa'al din wasali uku biyu ya halatta ne rabi uku ya halatta ta yi zama masul ta yi zama masuli ta yi zama majdu a shauku ilayhi Allah ta fa'al ko Allah ta fa'ala ko Allah ta fa'alu dan yayi saboda dangane da ita an din ya aka dauke ta ta yi ta zama أنت المصدرية أنت المصدرية تأتي ألا تفعل ألا تفعل أما أنت أشرت إليه بعدم الفئيل أشرت إليه بعدم الفئيل كنا أصلا من فسرته فيكم يزمو أن أن شيء أكلت هكيسنك أصلا تأتي ألا تفعل wato annaka la taf'alu hadha cewa kamar kai ba za ka yi wannan ba ai ba ka yi wannan ba wannan sai a ce la taf'alu ya zama annaka kenan la taf'alu shauku ilaihi alla taf'alu sai kuma ya zama an din mufassirat sai zama a shauku ilaihi alla taf'al kamar na ce kuntu lahu la taf'al la din kai ya zama nahiya ce ya din sannan ya zama nahiya ce yasa za ka gabanci ne murari a mulku lahu la tafal kawai mulku lahu la tafal ta zamo an mufassira ke kenan to wannan ke nan da shi wannan lokaci kan guda biyu sai rufa ke guda amma sai in ya zamo a baya kalmar da ta zo tana ɗaukan ma'anar ƙauye ta da wani a shauƙin ilaihi tana ɗaukan ma'anar ƙauye amma in ba haka ba sai dai ta yi ta ɗauki fuska biyu ahan ko dai ta zamo masdariya ce ko ta zamo muhabbata ko ta an kana dole jalalin ne za ta zo ni da yawa inda zai ce an masdariya to an ma fa kuka yi masdariya ce an nan ne ta ba ni kuka yi masdariya ce wani ta yi zama wato akwai ba ma'anar tsauli a baya to ba maganar ta zama tafsiriya amma in akwai ma'anar tsauli za ta iya ɗaukar dukkan ma'anonin uku domin ita an ai aka ce ai ita suna fassara mufradi mufradi take fassara za ta ce haza asjudu ai zahabu ita ba ta fassara jumla kuma ita ba ta bukatar sai kauli yan ma'anar kauli ta gabace ta ita ai ita ai tana fassara mufradi ne ita ce an tana fassara jumla ne tana tana fassara jumla ne ita ko yaushe وبعد الأولاد الزيادة في كله لها وبين اللوء وفئل القسم وبعد الأولاد زيادتكم لها وبين اللوء وفئل القسم وبعد لولا أو لما وبعد لما زيادتكم لها وبين لو وفئل القسم وبعد لما والزيادة da su hukumi ƙarshen da sura in kenan ba wa bayyana lau wa su ilu mukasari a kan ita hannu ya gabata gare mu a baya wurare guri uku inda ita an ake amfani da ita akwai an wadda take masdariya akwai an wadda take muhaffafa daga anna akwai kuma an wadda take tafsiriya an mufassira sai ta hudu guri na hudu shi ne ya faɗa a nan ya gabata gare ni cewa ita an ma'anoninta guda hudu an faɗi guda uku yanzu za a faɗi waje na hudu yake ukulu kai hukunci bin ziyarati da daɗe laha da ita an ba'ada lamma bayan lamma lamma ta kan zo don ƙarfafa magana kawai ba don wata ma'ana daban ba bayan lamma an ta kan zo bayan lamma don ƙarfafa magana kawai kamar na ƙur'ani bal amma an ja al-bashiru ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير الآن بشير ألقاه على وجهه فلما أن جاء البشير أصلي فلما جاء البشير أما تقال أن بن أرفف مجنة فلما أن جاء البشير yasa akan ƙara an bayan lamma gurare da yawa ana ƙara an bayan lamma وبين لو مثل قتال لو وفعل القتل بفعل غيرها وقال لو بفعل غيرها كمثل الماجي فوقكم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مجرم فوقكم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مجرم فأوكو سنة نرن قوى فهذا ألف بيكين سوى الهمزة أسنة صدقاتي بسنة يوني فأوكو سنة أن أن تكسي محل شاهد أن قال فلو لو انت قينا في ألف بلن بسادة قاتي بيادة ميني بألف بيكين أن لو انت قينا وأنت مين وأنت مين يأي بألف الهمزة أسنة بميني بسادة ميني ألف فاغفر الله لك بين أنتم وكان لكم وكان وكان lami da kafi da Allah baki da nuna ara lakana lakum lami da kafi da nuna yau ne yau ne yana shauri muzlimi to a nan faukusin Allah wuta ɗauna faukusin lauta ɗauna ne amma sai aka ƙara an tsakanin su ne rantsuwar su ne hukumu da kuma ita lau ita ce lauyin ta ɗauna lauyin ta ɗauna wa an tuni na kana na kuma yawmin na sharri mujrim wannan bakin za a yi lura da sa za a yi lura da sa wani lura sai da kuma Allah ya ta ɗauna wa an tuni na kana na kuma yawmin na sharri mujrim inda za mu lura da sa ya zani ba ba ta zuwa da gaske ina ce ta yi ɗaukar ta don aka ce kawai ko kuma ka ce ya sai na kan lahar ya da yanka da yadda maganar ta kuma a kullum sai ka faɗi amini ka faɗi ma'amulinsa duba a jawaza a littattaruhu duban an jawaza duban an an uzu za a dace har sai za a kwarai haka ne ai shine ake magana ma a kai kana nan ko la la yana zuwa don kamanni akwai mai ya zo don kamanni amma nan dai ba ba don kamanni ba ne kamar falau annala na karrata falakuna wannan mini ne to amma Allah sa zai dan tamanni amma nan dai ba dan tamanni bane ya ya ta ga da kare ji ya ga kai har ta sai har ta yi da kare ji ya ga gaji ba ya ga gani ce ba waye a ga suna da shi sun da waye wa antum wa antum wata alwaye antum yana abba a su tare ne ko ya taɓa wannan baitin kawai kusurin allah wani taɗaina wa alfi ne da kana lakun yawmin min sharri mujlimi in ya taɓa su haka ne kawai kusurin an masa ne kenan